Kyale-kyale na duniyar nan ku duba, alƙalin alƙalai bai sa aka ba. Yi rayuwa tsaka tsakiya ta fi daɗi, dastinawa ba za ka gaya zafafa ba. Mai haƙuri game da kawai ce isashe. yana da hangen nesa ba da azarbaɓi ba cjn na ƙasa ta bujumi na kallo mai gaskiya mai sa'ayi kafin ta kwana ta aikata gaskiya ba zai zama aikin rago ba ko mai fargabar gusar ni'ima don daba sai an kau da tsorata kuma an zage kaimi ba ki murmurar da don ita har za a fara. in ki ɗabi'a mu'amala har da mutunta saura da yafiya da zuciya ɗaya azarta tsara sai haƙuri da tsegumi ban da nufin gwaninta tura bakin cikin da rai ke fama na kuna badan yabo na gwani dole ne ba farfesa ba zan zayyana ba.
Alƙalin, alƙalan ƙasata.
Justice ta ko ba ziga ko yabo ba, ka gaskiya ita ke tunzura ka mai shari'a, rabbi ya ja da kwana.
Badan yabo, na kwani dole ne ba, farfesa ba zai zayyana ba.
Alƙalin, alƙalan ƙasata.
Justice tan ko ba zaga ko yabo ba, kai gaskiya ita ke tunzura ka mai shari'a rabbi ya ja da kwana. Madan yabo na kwani dole ne ba, farfesa ba zai zayyana ba. Justice ɗan ko ba zaga ko yabo ba kai gaskiya ita ke tunzura ka mai shari'a rabbi ya ja da kwana kai haƙuri isa kar in shigo da wargi masu hali irin naka ba sa so yabo ba mai shari'a rabbi ya ja da kwana gaskiya ce ta zamo maka tsanin ɗafewa adalci ake batu nan baki shiya ba alƙalin alƙalan ƙasata tsantsenan ka kowa ya ba da shaida ba kwaɗaye ka zaɓa ko san dukiya ba mai shari'a rabbi ya ja da kwana tsoron Allah shi ka bi ayyukanka mai shari'a a yafe ni da ƙwaryar yabona.
Badan yabo na kwani dole ne ba, farfesa ba zai zayyana ba.
Alƙalin alƙalan ƙasata Justice tan ko ba zaga ko yabo ba, kai gaskiya ita ke tunzura ka mai shari'a. Rufi ya ja da kwana.
kai izini maɗau darasi a rayuwarka yanzu da baya zai zam amfani ga kowa.
mai shari'a rabbi ya ja da kwana gwagwarmayar kaga ta kamar makaranta mai imani ke alkawarin cikawa alƙalin alƙalan ƙasata gwalagwalan halayen magabata mu kwaikwaya ya zama abin sarrafawa mai shari'a rabbi ya ja da kwana babban joji tankwa muhammad giyaɗe rumbun gaskiya adalci da abin anuna Badan yabo na kuni dole ne ba, farfesa ba zai zayyana ba.
alkalin alkalan ƙasata Justice ɗan ko ba zaga ko yabo ba, kai gaskiya ita ke tunzuraka mai shari'a rabbi ya ja da kwana.
dukan yabo muhallinsa ake jingine shi in an saba nan ne aka zo da karya Mai shari'a rabbi ya ja da kwana.
komai kace a kan cjn tsakuri ne masu fiyano sun hallaka makaɗa garaya alƙalin alƙalan ƙasa ta gwarzon maza bai aikin birge kowa dukan hukuncin adalci bai juya baya mai shari'a rabbi ya ja da kwana tarihin alƙalai da yawa ƙasata justice ibrahim tanko daban ne gwanina badan yabo na kwani dole ne ba farfesa ba zai zayyana ba alƙalin alƙalan ƙasata justice ɗan ko ba zaga ko yabo ba kai gaskiya ita ke tunzuraka mai shari'a rabbi ya ja da kwana ƙololuwar ƙolukure kotu ƙule dan daga nan kotu ba ta ce "Mhm" ba mai shari'a rabbi ya ja da kwana alƙalin alƙalai na ƙasata gagata shari'a ba wai kira ba alƙalin alƙalan ƙasa ta justice ibrahim tanko muhammad cjl najeriya ba ta taɓa yin alƙali ya kai ba mai shari'a rabbi ya ja da kwana inga gaskiya wani ya zo da ƙarya tamkarin tsina duhu ne da rana Badan yabo na kwani dole ne ba, farfesa ba zai zayyana ba.
alkalin alkalan ƙasata Justice ɗan ko ba zaga ko yabo ba, kai gaskiya ita ke tunzuraka. Kai shari'a rabbi ya ja da kwana.
sawun giwa fatar da ko fatar raƙumi shari'a in ka hauta tukewar ta tazo Mai shari'a rabbi ya ja da kwana.
dalla dalla kai ne ke iya warware ta mai gaskiya zai samu kotun da ya zo alƙalin alƙalan ƙasa ta ta ha'ince ba kuma haɗa hanya guda ba dangin shanu suke alfahari da tozo mai shari'a rabbi ya ja da kwana alƙalin alƙalai na ƙasa ta jasta don kwatsan tsini kai kai suna badan yabo na kwani dole ne ba farfesa ba zai zayyana ba alƙalin alƙalan ƙasa ta Justice ɗan ko ba zaga ko yabo ba, kai gaskiya ita ke tunzuraka mai shari'a rabbi ya ja da kwana.
hidima ta yi wa ƙasa da mutanen ƙasa ta yi da rayuwa akan haka yawa safata Mai shari'a rabbi ya ja da kwana.
ga taimako da kyautata hali ga kuwa justice ta ke nasa uban maragata Alƙalin alƙalan ƙasata bai kaunar zalunci ko da wasa rikon amana hali ne kuma bai mugunta mai shari'a rabba ya ja da kwana mai shari'a ibrahim tankwasanu bai nuna bambanci kan manya ko ƙanana badan yabo na gwani dole ne ba farfesa ba zai zayyana ba alkalin alkalan ƙasata Justice ɗan ko ba zaga ko yabo ba, kai gaskiya ita ke tunzura ka mai shari'a rubu ya ja da kwana.
jajirtacce a rayuwa ke iya kulla komai balle fannin shari'a ko kun san wuya kai Mai shari'a rubu ya ja da kwana.
rumbin ilimi ka tare su hago da dama kai ke gyaran shari'a tamkar korai da gatai Alƙalin alƙalan ƙasa ta.
kado alƙalin da ba zai shari'ar gaskiya ba kar ya bari ku haɗe don ko ba ka raga mai Mai shari'a rubu ya ja da kwana.
dangwar zuwa ƙashin gwiwar raɗa ƙarya mazambata suna kuka ga gwanina Badan yabo na gwani dole ne ba, farfesa ba zai zayyana ba.
alkalin alkalan ƙasata Justice ɗan ko ba ziga ko yabo ba, kai gaskiya ita ke tunzura ka mai shari'a. Rabu ya ja da kwana.
sanin makama aiki ba ko duk kaɗa ba ya kwashi gwamman lokuta son bai gajiya ba Mai shari'a, rabu ya ja da kwana.
fannin shari'a na fama ba uba ne tun da ya zo maraice bai daɗawa adi ba alƙalin alƙalan ƙasata judiciary kashin bayan girke komai in ba shari'a al'umma ba sa kai gaci ba mai shari'a rabbi ya ja da kwana duk wani tsarin da ya gaza yawa da daidai da rashin daidai ai ba shi gibar kulla kwana badan yabo na gwani dole ne ba farfesa ba zai zayyana ba alkalin alkalan kasata Justice ɗan ko ba ziga ko yabo ba, kai gaskiya ita ke tunzura ka mai shari'a rabu ya ja da kwana.
tsarin shari'a nagartacce mai aminci shine kashin bayan duk wata jama'a cikaka Mai shari'a rabu ya ja da kwana.
shi kuma fannin in babu mutane kwararru an shiga kaito sai dai kullum a yi ta kuka Alƙalin alƙalan ƙasa ta.
babbar ni'ima ce a ƙasar mu muna da irinku marasa tsoro da ba su hukunta ragonka Mai shari'a rabu ya ja da kwana.
sai ilmiya da hujjoji masu ƙarfi da gaskiya da adalci ba kiyana Badan yabo na gwani dole ne ba, farfesa ba zai zayyana ba.
alkalin alkalan ƙasata Justice ɗan ko ba zaga ko yabo ba, kai gaskiya ita ke tunzura ka mai shari'a rabu ya ja da kwana.
ya yi karatu da babu iri nai a yanzu da malamansa sun san zai zam kwarare Mai shari'a rabu ya ja da kwana.
da ganin baiwar tasa daban da ta saura mai raunin hanci bai iya shako turare alƙalin alƙalan ƙasa ta hanya ta bincike bai san gajiya ko zuru ba justice dan ku Allah shi ne ya hore mai shari'a rabbi ya ja da kwana Ibrahim Muhammad don kwaka ƙara ƙami ka goda Allah don ka zama kwanjimin na.
badan ya ba na kwani dole ne ba farfesa ba zai zayyana ba Alkalin alkalan ƙasata justice dan ko ba zaga ko yabo ba kai gaskiya ita ke tunzura ka mai shari'a rabbi ya ja da kwana Kwaranniya gugan karfe kayi suna alfahari da kwazon ka muke 'yan ƙasata.
mai shari'a rabbi ya ja da kwana ka sai ta komai fannin shari'a ya ga gyara kun kau da barna kun gyara tsayawar kasata alƙalin alƙalan ƙasa ta babban jojin kasa dole in gaida giwa don wasu sun ga bambanci ka ba su rata mai shari'a rabbi ya ja da kwana namu daban da nasu baya nuna bamban batun kasa guda don haɗa kai ya gudana Badan yabo na kwani dole ne ba farfesa ba zai zayyana ba alkalin alkalan kasata justice dan ko ba zaga ko yabo ba kai gaskiya ita ke tunzura ka mai shari'a rabbi ya ja da kwana tun yana ɗalibi ya je haɗa kan 'yan kasata bambancin addini ko na kabila mai shari'a rabbi ya ja da kwana mutuntaka ta kasance a cikin lumana sai haɗin kai yawan zaman babu illa alƙalin alƙalan ƙasata sannan kula da ibada halinsa ne nan justice town kwa wannan bai wasa da sallah mai shari'a rabbi ya ja da kwana farfaru gababba ko ilimi ya yi rimi wannan yasa a tsarinsa yake kora barna badan yabo na kwani dole ne ba farfesa ba zai zayyana ba alkalin alkalan kasata justice dan ko ba zaga ko yabo ba kai gaskiya ita ke tunzura ka mai shari'a rabbi ya ja da kwana mai san zumunci baya sakaki da kowa duk yan uwa yana son su a kowa da kowa mai shari'a rabbi ya ja da kwana cikin karamciya ba kyama babin shaku da rairaya da halinsa ababen yabawa alƙalin alƙalan ƙasata mai kyauta don rowa ba ta gabanai ita a gurinsa ya santa tana ka da kowa mai shari'a rabbi ya ja da kwana ya fi son ya yi wa mutane amfani da yau da gobe sai rabba akwan akwana Badan yabo na kwani dole ne ba farfesa ba zai zayyana ba alkalin alkalan kasata justice dan ko ba zaga ko yabo ba kai gaskiya ita ke tunzura ka mai shari'a rabbi ya ja da kwana batu na rashawa da cin hanci kar su duso don yayuwa tokar hanci kan ta zoma mai shari'a rabbi rabbi ya ja da kwana idan kana aiki da malam ka sane shi ba a kuzanta ta da kazanta ta kyawa alƙalin alƙalan ƙasa ta su ne rashawa ko cin hanci ta duka siga shi ya fi son halalinsa daga ko ina ma mai shari'a rabbi ya ja da kwana adalci shi ne maganarsa ta farko sai gaskiya ta biyo haka sannan ya zauna badan yabo na kuɗi dole ne ba farfesa ba zai zayyana ba alkalin alkalan kasata justice tan ko ba zaga ko yabo ba kai gaskiya ita ke tunzura ka mai shari'a rabbi ya ja da kwana masu aƙida mai kyau dai ga malami nan don ku halin su da bawan aishi ne ya ɗako mai shari'a rabbi ya ja da kwana kun san mahaɗa ta girke ilin mai ce bauchi shehun barno da shafodiyo can na farko alƙalin alƙalan ƙasa ta Bautan Yakubu ta sha daga dukkan sukunji, Justice Town kwaɗaɗan wanga jiha a sheku.
mai shari'a rabbi ya ja da kwana Za a ga aiki da cikawarsa da babu wargi, Allah ya iya da nufi ni shi ne batuna.
badan yabo na kuɗi dole ne ba farfesa ba zai zayyana ba Alkalin, alkalan ƙasata.
justice tan ko ba ziga ko yabo ba kai gaskiya ita ke tunzura ka mai shari'a rabbi ya ja da kwana kyale-kyale na duniyar nan ku duba alƙalin alƙalai bai sa akawa mai shari'a rabbi ya ja da kwana yi rayuwa tsaka tsakiya ta fi daɗi dastinawa ba za ka gaya zafafawa alƙalin alƙalan ƙasa ta mai haƙuri game da kawai ce isashe yana da hangen nesa ba da azarfafiwa mai shari'a rabbi ya ja da kwana CJN na ƙasa ta bijimi na kallo mai gaskiya mai sa'a yi kafin ta kwana.
Badan yabo na kuɗi dole ne ba farfesa ba zai zayyana ba Alkalin alkalan ƙasa ta justice tan ko ba zaga ko yabo ba kai gaskiya ita ke tunzura ka mai shari'a rabbi ya ja da kwana alkalan ƙasa ga limamin ku ya zo na san kun sane bare mugu da ɓarawo.
mai shari'a rabbi ya ja da kwana ko shugaban ƙasa kwazo da kwarewar ka yabi kyawun halin ka justice shi ne an ka kawo alƙalin alƙalan ƙasa ta tarayen aiki barin to babu kwange sai jajircewa da bauta wa ƙasa a sawo mai shari'a rabbi ya ja da kwana tafiya ta yi nisa rabbi ya ja da kwana justice ibrahim tankwa kai nasara nufina badan yabo na kuɗi dole ne ba farfesa ba zai zayyana ba alkalin alkalan kasata justice tan ko ba ziga ko yabo ba kai gaskiya ita ke tunzura ka mai shari'a rabbi ya ja da kwana ta ina ma ina duk alkalan kasata a su ɗauko halin tankwa su sanya a aiki mai shari'a rabbi ya ja da kwana kan kishin ƙasa da al'umma da na aiki kwai daɗi ka zo da bakonka a bashi ɗaki alƙalin alƙalan ƙasa ta bayan an gama iyalan kusa dinga murna da alfahara akan yadda kuka yi aiki mai shari'a rabbi ya ja da kwana wa zai yi ayyukan nagarta bai sha wuya ba ku tambayowa mai gida mai shari'a ya zana badan yabo na kuɗi dole ne ba farfesa ba zai zayyana ba alkalin alkalan ƙasata justice ɗan ko ba zaga ko yabo ba kai gaskiya ita ke cin ziraka mai shari'a rabbi ya ja da kwana aikata gaskiya ba zai zama aikin rago ba ko mai fargabar gusar ni'ima don dabara mai shari'a rabbi ya ja da kwana sai an kau da tsorata kuma an zage kaimi ba ki murmurar da don ita har za a fara alƙalin alƙalan ƙasa ta in ki ɗabi'a mu'amala har da mutunta saura da yafiya da zuciya ɗaya azarta tsara mai shari'a rabbi ya ja da kwana sai haƙuri da tsegumi banda nufin gwaninta tura bakin cikin da rai ke fama na kuna Badan yabo na kuni dole ne ba farfesa ba zai zayyana ba alkalin alkalan ƙasata justice ɗan ko ba ziga ko yabo ba kai gaskiya ita ke cin ziraka mai shari'a Rabbi ya ja da kwana in ka ji wani to ashe baban zangane ba farfesa ba zan azancin san zuciya ba mai shari'a rabbi ya ja da kwana babban joji na ƙasar nan ya zo da sauyi don ya tsallake matakai bai sunkuya ba alƙalin alƙalan ƙasa ta a batun sunkuye dubin nai ba su ƙetare ba ƙarkin zuciya ba kowa ne ke da shi ba mai shari'a rabbi ya ja da kwana mashin gaskiya tsaya tsam sunan ka ne nan jastistan kwaɗan muhammad haske na rana badan yabo na kwani dole ne ba farfesa ba zai zayyana ba alkalin alkalan ƙasata justice ɗan ko ba ziga ko yabo ba kai gaskiya ita ke cin ziraka mai shari'a rabbi ya ja da kwana wadda rayuwa mai daɗin kallo da kewa sai rayuwa ta bayin allah na gaske mai shari'a rabbi ya ja da kwana handama da haya gagar handamewa ko son kai ko ta da faɗan ɗan da sake alƙalin alƙalan ƙasa ta ga kankan da kai har da tulin tausayawa ko tafiya suke za ka ga kannan a duke mai shari'a rabbi ya ja da kwana Tiwijan san je aiki babu zanya da da irin kutun da ba matiya amana Badan yabo na kwani dole ne ba farfesa ba zai zayyana ba alkalin alkalan ƙasata justice ɗan ko ba ziga ko yabo ba kai gaskiya ita ke cin ziraka mai shari'a rabbi ya ja sha da kwana sarkin yakin giya ɗaya mutum ma nagarci ga waƙar ubana yau na katama mai shari'a rabbi ya ja da kwana alƙalin alƙalai gudumar rushe ƙarya mai kishi na ɗan adam kafi gaban gwalewa alƙalin alƙalan ƙasa ta alhaji ibrahim sarkin yaƙi mijidai ga waƙar tirjar kotoren jagiwa mai shari'a rabbi ya ja da kwana masu zumunci allahu ya kare ku girma rabin jiki yan uwa kuke kauna ta juna badan yabo na kwani dole ne ba farfesa ba zai zayyana ba alkalin alkalan kasata justice tan ko ba zaga ko yabo ba kai gaskiya ita ke tunzura ka mai shari'a rabbi ya ja da kwana mai shari'a rabbi ya ja da kwana alƙalin alƙalan ƙasata mai shari'a rabbi ya ja da kwana badan yabo na kwani dole ne ba farfesa ba zai zayyana ba alkalin alkalan kasata justice tan ko ba zaga ko yabo ba mai gaskiya ita ke tunzura ka mai shari'a rabbi ya ja da kwana badan yabo na gwani dole ne ba farfesa ba zan zayyana ba alƙalin alƙalan ƙasa ta Justice Town ko ba ziga ko yabo ba, ka gaskiya ita ke tunzura ka mai shari'a, rabbi ya ja da kwana.
badan yabo na kwani dole ne ba farfesa ba zai zayyana ba Alƙalin, alƙalan ƙasata.
justice tan ko ba ziga ko yabo ba kai gaskiya ita ke tunzura ka mai shari'a rabbi ya ja da kwana justice ɗin ko ba zaga ko yabo ba kai gaskiya ita ke tunzura ka mai shari'a rabbi ya ja da kwana justice ɗin ko ba zaga ko yabo ba kai gaskiya ita ke tunzura ka mai shari'a rabbi ya ja da kwana justice ɗin ko ba zaga ko yabo ba kai gaskiya ita ke tunzura ka mai shari'a rabbi ya ja da kwana justice tan ko ba zaga ko yabo ba kai gaskiya ita ke tunzura ka mai shari'a rabbi ya ja da kwana Badan yabo na gwani dole ne ba, farfesa ba zan zayyana ba. Justice Town ko ba ziga ko yabo ba, ka gaskiya ita ke tunzura ka mai shari'a, rabbi ya ja da kwana.
music at housesongs.com.